مما سبق وخاتم وطن رمضان محمد صلى الله عليه وسلم من ذي ثلاثين ديار daidai da ashirin da biyar ga watan takwas a miladiya dubu biyu da goma ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da albarka a cikinsa ya kuma karbi ayyukanmu za mu tashi a yau a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke umarnin manzansa sallallahu alaihi wa sallama da yi bishara ga masu imani da masu aiki da kirki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يكي سوى لما ذكر جزاء الكافرين yayin da Allah maɗaukaki ya ambaci sakamakon kafirai inda yake cewa وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولا ساكمكون لكافرين لأن يفتوى أن ذكر جزاء المؤمنين ينزكم سيئا بسي ساكمكم مؤمنين ما سوء وتو أيكي كيركي shine ce ahli a'mal salihat waɗanda suke ma'abuta ayyukan wato ayyuka na ƙwarai ala tariqatihi ta'ala fil qur'an irin yadda dai ya saba yin amfani da irin wannan uslubi a cikin alqur'ani na tarhibi da tarhibi wato a tsoratar sannan a kwadaitar yajma'u bayna at-tarhibi wat-tarhib liyakuna al-'abdu rahiban rahiban a wata nuskar ila ciki hannu ko yace kama fi tariqihi fi tariqatihi kama hiya tariqatuhu ta'ala fi kitabi yana cewa yajma'u bayna at-targhib wa at-tarhib domin tunda an faɗi sakamakon masu laifi na saba ya dace a ji sakamakon kuma masu aikin kirki kamar da dama sau da yawa a cikin qur'ani za mu ga ana haɗa waɗannan abubuwa biyu min babi at-tarbibi wa tarhib a tsoratar da mutane daga aikin mummuna a kuma kwadaitar da su daga kyawawan aiki da za su zama sakamakon su shine shiga aljanna a li yakuna al-abdu rahiban rahiba domin bawa ya zama yana kwaɗayin ladan Allah yana kwaɗayin shiga aljanna sannan kuma yana tsoron shiga wuta khaifan rajiya yana mai tsoro tsoron azaba rajiyan kuma mai fatan samun lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da sakamako na alheri fa qala sai Allah ya ce wa bashir ai man ya ce ai wato ya ayyuhar rasulu wa man qama maqamahu yadda ya faɗa kenan anan sai a wani kuma ya ce ya Muhammad bashir ya Muhammad ya yana cewa kamar yana cewa ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai busara ga allazina amanu waɗanda suka yi imani bi qulubihim da zukatansu wa amilu salihat kuma suka suka aikata ayyuka na ƙwarai bi jawarihim da gaɓuɓɓan jikinsu fasaddaqu imanahum bi a'malihim salihat kuma suka gaskata imanin nan nasu da ayyukansu na kwarai yace to kai musu bishara yace wa wasifat a'malul khair bis salihat ayyukan alheri da'iman ana kwatanta su ana siffanta su da cewa ayyuka ne salihat shine lafazin da Allah madauki ya saba amfani da shi a cikin alqur'ani ko ayyukan alheri sai a kira su al'amal as-salihat wato ayyuka ingantattu gyararru ko kuma masu kawo gyara don me yake faɗin wannan malin sai li anna biha tasluhu ahwal al-abd domin waɗannan irin ayyuka da su ne hali ko yanayi na bawa yake gyaruwa wa umuri dinihi wa duniyahu kuma da waɗannan ayyuka na kirki al'amuran addinin bawa suke gyaruwa al'amuran duniyarsa ma suke gyaruwa su zama masu kyau masu alheri wa hayatuhu duniyawiyya wal ukhrawiyya hakanan rayuwarsa ta duniya da ta lahira da wannan abubuwa suke gyaruwa ويزول بها عنه فساد الأحوال كما mummunan hali da ɓacin hali da lalacewa da fasadi na yanayi a ya zama ya gushe daga kan shi bawan bisababi saboda waɗannan abubuwa na ayyukan kirki da ya aikata fa yakunu bi dhalika min as-salihin wannan kuma sai sa shi cikin salihan bayi managarta mutanen kirki bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son su الذين يصلحون وإن هو يصلحون وإن سكي زما صالحي لمجاورة الرحمن في جنته هو يصلحون نعم وإن سكي زما سنداسي صالحين da suka dace a ce su zama maƙotan Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala a cikin aljannarsa domin aljannar da Allah maɗaukaki zai sa bayansa a sama take kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala bi zatihi fi sama wa huwa fi kulli makanin bi ilmi yawa haka kyawawan ayyuka su ne waɗanda za su daga bawan Allah har ya cancanci aljanna aljanna nan da take sama kuma ya zama kamar a ce ya makoci ubangijinsa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yubarika fina wa yaj'alana min ha'ula'i فبشرهم أي فبشرهم كي musu بشارة أن لهم جنات سوى سنة دوسو إلى جن الجنة أي بساتين جامعة يوتو سنة دا وتبونكي جامعة من الأشجار العجيبة وأن سكة تتر أبوبوا ديوة إذا سنة أقول بشيوي نبما ماكي أبين شعوة سنة برجدوا ديك الليس آه والثمار الأنيقة لكما أئن إتاسي ما سكوه al'anaqa ana nufin kyau da tsafta da ado da zai birge ka wa dhillil mandud da kuma inuwa mai kakkiya da Allah madaukakin sun fita ta ya ajita domin bayan Allah su fa'idanta da ita wal awsan wal afnani da kuma rassa na bishiyoyi in san ka san shi reshin bishiya ko wanda in yi kasa ko a nan duniya za ka in ka shiga wani lambu za ka gan shi wanda yi kasa za ka cikin sauki za ka hau ka ji daɗi ka sauka ka yi abin da kake so to irin waɗannan duk abin da zai ba wa ɗan adam wani abu da zai burge shi ya ji daɗi to yana cikin abin da Allah maɗauki zai tattala masa shi a gidan aljanna ina fata da ni da ku baki ɗaya Allah samu dace wa bidalika sarat jannatan yace dan wannan abu da yake cikin ta bishiyoyi da lambuna da abubuwa kayan 'ya'yan itace kai shi ne yasa ake ce mata aljanna asalin sunan aljanna an sa mata sunan aljanna ne saboda akwai waɗannan abubuwan a ciki a rayuwa ta ɗan adam baya son a bar shi a cikin rana ko ba haka bane duk inda zai samu abin da zai ba shi inuwa da nutsuwa da kwanciyar hankali ga itace liblib da kuma 'ya'yan itacen da za a ci ka yaji abin da kake so ka ci a kowane lokaci kake so to wannan ba abin da ɗan adam yake sha'awa irinsa duba mutanen da Allah maɗauki ya sa su a ƙasashen da ba sa samun shiga koren ganye irin sahara idan suka zo irin waɗannan wuraren da muke ciki da yake kullum za ga ruwan sama damuna wata shida ko ba ka ba da'iman za ga cewa ruwan nan da ake yana haifar da tsirai iri-iri to wannan abun burgewa ne gare su yana cikin abin da yake ba su sha'awa kada kake cikin abin yau da kullum sai ka ji kamar ba wata ni'ima ba ce wanda ya rasa wannan ya fi ganin cewa wannan ni'ima ce to shine nan yake cewa tajri ra'lam yake cewa wa bidhalika sarat jannatan dan haka ne ma ta zama ake ce mata aljanna domin saboda wannan bishiyoyin da itatuwan da yayin itatuwan sun lullube wurin sun masa sutura domin asalin aljanna duk da cewa itatuwan ake nufi ko jannatu ana nufin bustan ana kiransa haka ne saboda suturar da yake bayarwa kamar ka iya ana ɗauko shi daga usulin kalmar da aka samo junna junna ana nufin ne garkuwa wadda ake kare kai wajen yaki yawa to shine sai aka amfani da sai ke cewa a yujtannu biha dafiluha da ita ko da wannan bishiyoyin da ‘yan itacen ake suturce abin da ke cikinta asalin abin da ya yake nufi ke wa yun'amu fiha sakinuha ko wa yun'amu fiha sakinuha kuma da wannan bishiyoyi ake ni'imtar da da ‘yan itacen nan ake ba da ni'ima ga wanda yake zaune a cikin wannan gidaje Allahumma ji'alna min tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana daga ƙarƙashin waɗannan itatuwa ɗin da ake ambata ai anharul ma'i ƙoramu na ruwa kun ga duk inda ake cewa al'anhar ina cikin alƙur'ani ta jiri min tahti al'anhar ai da yawa ko to wanne iri mafi yawan mutane suna ɗauka ana nufin ƙoramar ruwa ce kawai ko to shine na malami ke fassara mana ba wai ƙoramar ruwa ce kawai da ta ruwan ɗaya ce daga ciki a wallaban da ƙorama ta ta nono Allahu Akbar wani abun akwai abun mamaki nono ne kawai tafiya yake a ƙasa ba zancen ƙazanta kawai sai ka kwasa sai ka ɗiba ka sha wato ƙorama ce za a yi maka mun san dai ƙorama mai ake nufi da ƙorama ko to ruwan da yake tafiya injari ana cewa injari ko ana cewa ƙorama nahar da larabci yauwa to za ka samu na ruwa sannan kuma akwai na nono kuna ana faɗa wani lokaci lokutan baya ana cewa famfan ruwa ko har dai ban taɓa jin wanda ya faɗa din ba ana cewa wasu suna kamfen a siyasa suna cewa za mu muku famfan ruwa ko eh famfan madara kai ai ina cewa famfan ruwa famfan madara nake so in ce to akwai shi na original a aljanna wanda yake a ƙasa ma yake tafiya ba wasu an sa maka famfan ba in kuma famfon ka ji kana sha'awa da kai kayi sha'awar kawai sai fito maka ta inda kake so a kwano kake so ya zo a kofi kake so wanda iri kawai da kallansa zuciyarka ta raya abin da kake sha'awar kawai sai ya zo hannunka ba sayowa ba fita ba kuɗi ba a baka canji duk babu wani waɗannan abubuwa ne na gaibi da Allah maɗauki ke ba mu labari dan mai kwaɗayi mu ji daɗin cewa aljannan nan abun ai kwaɗayi ne Allah sa mu dace da shigar ta wal asal akwai kuma wata ƙoramar ta zuma zuma ce tatacciya kamar da Allah maɗauke faɗa dama a suratu Muhammad مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى tatacciya ita kanta wato asal din to haka ita ma tana gudana wal khamr da giya giyar da ba a mayen da hankali zai fita kan dan adam ka tambaye shi me yasa yake shan giya zai ce wai dan ya tafi da bakin ciki ko ya zama cewa ya manta wai abubuwan da suka dame shi shi yasa wanda ba musulmi ba da yawa suke shan damuwar duniya saboda humumin duniya su suna tura su a kirjinsu ba sa iya tahammuli ya tsaya haka ba sa iya haƙuri damuwar duniya in ta dame su sai su ce to ko su kashe kansu ko kuma su je su sha ƙwaya ko su sha giya don hankalin ya tafi ya zama cewa ba za a tuno waɗannan abubuwa to giya ta lahira ba irin wannan ba ce hankalinka na jikinka za ka ji daɗin abin da kake kuma duk abin da ake so dai wanda har yake sa ɗan adam ya saba wa Allah a duniya an ce kada ya sha amma sai ya ji sai ya sha gashi ba daɗi ne ita ba ko masu shan giyan sun ce ba ta da daɗi yawwa ma'ana ɗanɗano dai haka na baki ba daɗi idan suke ba da labari ɗaci suke ce amma wannan ta duniya ce to ta lahira ba haka take ba bayan kuma ɗacin ta duniya ta sa ma ɗaci a baki ba daɗi kuma ta kawar maka da hankali kai rashin hankali kuma duk da haka Allah zai kama ka da laifin abin da ka aikata bayan kuma shi kansa laifi Allah sauya sannan ce yufajjiruna ha kaifa sha'u kun gani ma'ana waɗannan anhar ɗin da suke gudana ƙoramun da suke gudana na ruwa da na nono wato ko madara ko wanda iri kake so in yogurt kake so ya zama ya zama in laban da ya tsofaffe ya zama in menene ya zama madara fara fat ya zama abin da kake sha'awa shi ne abin da zai zama to zuma ce da giyar duk haka yufajjirunaha kaifa sha'u mutum zai rika bubbugo shi yadda yake so kofi dai kake so yanzu randa kake so a gaban ka kai ta sha ka me da randar da gaba ka ce ba ka so ka ɗauko wani abu daban duk abin da kake so dai a gidan nan naka ne kawai shi zaka wani bin rahma ce ta Allah sannan sai wa yasrifunaha aina aradu kuma su sarrafa ta inda bisu ga dama wa tashrubu minha tilka al-ashjar to guji wani abun mamaki kuma waɗannan bishiyoyin da suke gidan aljanna sai su sha wannan ƙoramin na kowane irin abu ne ma'ana suna amfani da wannan ruwan ko menene da ke fitowa daga wannan ƙoramin sai ya musu tasiri sai ya zama cewa sun haifar da 'ya'yan itace nau'i nau'i kuma sakamakon abin da suka sha ta san bishiya sai da ruwa ko irin ruwan kuma da za ta amfani da shi a aljanna shine irin wancan abu yadda Allah maɗauki ya sanya mana ruwa a duniya zai sa bishiya ta fa'idanta da shi har ta haifar mana da ɗayan itace to ta aljanna za ta yi amfani da ruwan da ba ruwan ba kuma ta haifar da nau'i nau'i daban na abin da muke so a cikin wannan bishiya ne wani daɗin sai abin da Allah ya tattala fatun bitu asnafat thimani yace sai su tsirar da wato nau'i daban-daban na wato ɗayan itace kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan duk lokacin da aka arzuta su da wani arziki daga wannan abubuwa wani ‘ya'yan itace ɗin kalu sai su ‘yan aljanna su rika cewa hadha alladhi ruziqna min qablu wannan an shi ne aka ba mu da ko a duniya suka nufi ko kuma a nan aljanna ɗin wannan ai wanda muka sani ma'ana abin da ake sa aka saba ci da mu muka san shi a duniya shine a ƙarƙashin fassarar wannan ayar malamai sun yi maganganu da yawa har akwai asar na ibn abbas radiyallahu anhu da yake cewa babu abin da ke cikin aljanna na abin da ke nan duniya da muka sani sai sunayen kawai ma'ana duk abin da muke gani a duniya lemo ne na zaƙi ko ba na zaƙi ba ɗan tsami ko ba mai tsami ba lemon taba da kuke sai masa da ayaba ne da kwakwa da abarba da goba da ko menene duk dai ɗan itacen da ke burge ka to kowanne akwai shi a aljanna amma abin da ya haɗa su shine kawai sunan mun fahimta wato ɗanɗanan na duniya daban ɗanɗanan na lahira daban na aljanna daban duba kaga ko na duniya ai za ka ga shi za ka samu ɗan itace zai amfani da ruwa ta ƙasa ɗan isan zai sha ko ita bishiyar ta sha ruwa sannan kila a sa mata taki takin nan me asalinsa takin nan kazantar ka ce kai kuma haka ba ake amfani da ita dan abin ya haɓaka a aljanna babu tunda ba kashi ba fitsari duk abin da zai bata maka ne dama babu shi ka ji wari babu kawai kai shi ne ko shi to ka kuma abin da bishiyan nan za ta shi ba taki ba ne wanda aka ɗauko da kazanta daga wannan ƙoramin nau'i nau'i da na dabi da na laban da na wato da na madara da na giya da kuma na zuma da kuma na ruwa din irinsa na bishiyoyi ba suke tsotsa sai su haifar da ko wanda ke tsotsar abu mai tsafta ba zai fitar maka abu mara tsafta ba ko ga anan duniya duk da ba mai tsafta ba wai mara tsaftar ake fitar mana ba duk da daidai take akai to ina ga na lahira wanda yake asalin sa komai musaffan ne dama mai tsarki ne kuma Allah madauki ya tashi shi a duk lokacin da mutane suka ci zai su rika cewa hadha allazi ruzuqna min qabl ai hada wannan irin wancan ne jinsin sa ne wa ala wasfihi sifar su da kullu ha mutashabihatun fil husni wal ladha ko kuma su ce a'a in aljannar ake nufi sai ai irin wanda muka ci dazu ne ma'ana irin su daya jinsin su daya sifar su daya ko kuma gaba ɗayan su mutashabihatun fil husni masu kama da juna ne wajen kyansu wal ladhati da kuma daɗin da muke ji a baki ba ana nufin na duniya da na lahira ba mun fahimci wannan yau su wancan na aljanna din gaba ɗaya su ake faɗa yanzu a fiha yace laysa fiha thamaratun khassa babu wata wani ɗan itace na musamman shi kaɗai wa laysa lahum waqtun khalin min al-ladha kowanne yayi kama da ɗan uwan kowanne yayi kama da shi ma'ana wannan yayi kama da wannan wajen ɗanɗano wannan yayi kama da wancan wajen kalarsa da launinsa ma'ana dai gurgudan abin da zai burge kai baka sha'awa ka shi shi zaka samu shine shi laysa lahum waqtun khalin min al-ladha kuma su ɗan aljanna ba su da wani lokaci da ba sa jin daɗi a cikinsa ma'ana da suka kubuta daga ɗanɗano da daɗi ko kuma su kansu kayan marmarin a ce ga wani yanayi nasu da babu da ba su da daɗi a kowane yanayi nasu daɗi ne ci ma'ana duk wannan zai ɗauki waɗancan ma'anonin guda biyu ko ya zama 'ya'yan itacen gaba ɗaya a kowane yanayi nasu daɗi ne ko kuma su 'yan aljanna babu wani lokaci da za su ce ba sa jin daɗi ko a ce sun dandana wani abu a cikin aljanna su ce yana bauri ko daci ko tsami babu duka wani lokacin wani ne a aljanna sai su kai kamar daɗin ma yayi yawa ko ba haka ba ka san wani lokaci in ka rasa ni'ima ka same ta tafi daɗi ko idan kana cikin ta gaba ɗaya sai ka ji kamar abun yayi yawa to duk wannan muna kwatantawa da irin ni'ima ta duniya akwai lokacin da in ni'ima ce ta duniya sai ka gaji ka ji daɗin ka ji daɗin ka ji daɗin sai ka ji wani kagidi ma kana son ka ji wani abu wanda ba daɗin ba kuma ka bani sai ka ce bari ka ɗana rayuwa irin ta masu shan wahala sai ka fito ka tafi ba takalmi ko kai ne ne ka cire hula ka san ɗan adam baya gamsuwa da halin da yake ciki kowane irin yanayi duk daɗinsa duk daɗin da ɗan adam ya samu sai shi bai gamshe shi so yake samu wani abu kuma ba wannan ba to a lahira irin wannan yanayin babu shi duk abin da zai ka ji ka kosa ma baka sha'awar ka zafa duk babu ka ji ka ɗanɗana wannan ka ce ya ishe ka duk babu sai dai ka ɗanɗana ka aje ka ɗanɗana wancan ka ɗanɗana wancan amma dai a ce ga wani abu wai ya gimshe ka ko ba shi da daɗi to babu wani duk abin da yake sunansa ƙuntatawa da musgunawa da rashin jin daɗi da tsami da ɗaci da damuwa to duk wannan kalmomin babu su a aljanna haka kenan ashe wani wani abu za a yi daban Allah subhanahu wa ta'ala kai din mu kera ka wani daban kuma sannan ya suranta maka ko ya kera maka wani irin yanayi wajen tunanin wajen ɗanɗanon mai za ka ci duk ya zama an sake maka shi ba irin na duniya Allah sa mu dashi da aljanna ne yace fahum da'iman mutalabbiduna bi akliha don haka yan aljanna da'iman suna masu jin daɗi da cin wannan ƴaƴan itace wa qawluhu fadin sa da yace wa utu bihi mutashabihan ana zuwa musu da shi ne ana kawo musu saboda shi ne kama da juna ne qila ana nufin mutashabihan fil ismi yayi kama da juna a suna ne mukhtalifun fi tu'umi ko fi ta'am a wani bugu wato ya sassaba wajen dandano sunan iri ɗaya ne goba ce wannan ma goba amma dandanon wannan daban dandanon waccan daban misali wa qila wasu kuma suka ce a mutashabihan fil launi sun yi kama ne kawai a launi مختلفا في الاسم اما سن سابا اسونن سو وقيل wasu kuma suka ce a yushbihu ba'dahu ba'dan sun wasu suka ce a dukan su wannan na kama da wannan wannan na kama da wannan wajen husn kyawun wal ladda da dandanan da kuma wato dadin wal fakaha da kuma wato moriyar da ake samu da jin dadin wato da mutum zai samu a ciki wala alla hada huwa sahih in ji malam sa'di yana jin wannan dai shine yafi dacewa mukan koma wanne ne dai Allah ya ba mu wannan dai da wannan duk fassara ce wadda karkarinta a ce wannan ne yace kaza wannan ne yace kaza duk kuma hakikanin Allah ne ya sani yau babban abu ne Allah ya kai mu kuma ya sa muna cikin waɗanda za su more da wannan daɗi thumma lamma dhakara maskanahum sannan bayan Allah madaukaki ya ambaci masauki da ƴan aljanna za su zauna wa aqwatahum da kuma abincinsu min at-ta'ami wash-sharabi na ci da sha وفواكههم لكما كاين مرمري آه ذكر أزواجهم سيكما يأنبتي ما تنسوا ما تن الجنة فوصفهم بأكمل وصف وأوجزه سألنا مدوك كي صفا جماعة الجنة da wata siffa mafi kamala mafi kyau ta fi gama cika duk abin da kake so a kwatanta mace da shi to in aka faɗi wannan kalmar ta isa kamala wa aujahi kuma ta fi takaitawa ba sai an je ana bayani mai kaza da kaza da kaza da kaza har a ɗauke ma hankali ba in aka faɗi wannan kalmar ta gamsar sai Allah maɗauki sai ke cewa wa awdahu fa haka nan kuma siffar da tafi kowace bayani bayyanuwa ƙuruƙuru fa qala sai shi wa lahum fiha azwajun mutahharatun suna a cikin wannan aljanna suna da mataye wato waɗanda suke mutahhara tsarkakakku malamin ya ce falam ya kul mutahharatun min al'aibil fulani yace anan Allah madauki bai ce wai an tsarkake su daga wani aibi kaza ba eh ko a ce ba kazamai bane ba masu kaza bane ka san shi idan kana so ka yi yabo ba ka yawaita korewa abubuwa ka ce babu kaza babu kaza babu kaza ko yanzu misali suna cewa misali dangane da abin dangane da sifofin Allah ba a me yasa a babin sunayen Allah da sifofinsa ba ka samu magabata ko ka samu a Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu cewa ana siffanta Allah da sulubi sulub ana nufin negative sifa cewa Allah baya kaza baya kaza baya kaza haske cewa kamar kai ne ka je gun sarki ka zo kai gaisuwa sai ka tashi kana so ka yaba sarkin nan ko mutum a ce maroƙi ne zai yaba wa wani sarki zai masa kirari ai galiban za ku ji sai dan wane ne wane ne ga garba dan wane ne da irin kalmomin dai da Bahaushe yake faɗa to da misali sarki yana zaune sai ka zo kana ce masa ai ran kai dade kai ba dan gattai bane ai kai ba dan kaza bane sai kana kawo siffofin wasu mutane wanda yake makaskanta kana cewa shi ba kaza bane shi ba kaza bane shi ba kaza bane zai ji ka yaba masa ko zai ji kana neman ka zage shi eh ai sai ji kamar kana so ka zage shi da wurin kai da ai kai ba ba sai da aka sha wahala aka yi ka ba sai da aka yi kaza sai da aka zama kai baka kaza kai baka kaza amma da ka faɗi siffa guda ɗaya wato ba irin ka wajen kyauta ba kaza ka faɗi ko da sunubin zaka hada da isbati to sai ga yafi to haka nan wato dan adam yake haka nan kuma wajen sifar Allah subhanahu wataala to anan zamu ga wajen siffanta matan aljanna ba a irin waɗancan ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza din sai kawai aka kawo mana mutahhara aka ce tsarkaka ne su to duk wata kalma da kake so ka tuno ta ma'anar me ake nufi da tsarki to ta shiga cikin in dai tsarki ne kai ka fahimci wannan abu kaza tsarki ne ba kaza ba kaza maimakon mu zauna mu cewa ba sa majina ba sa haila ba sa kaza ba sa kaza to kawai tsarka ka ne duk wannan ba sai ka bata lokacin ka ka bata shine abin da yake nufi kuma Allah subhanahu wataala yana amfani da lafazi wanda yake yadullu ala al-ma'na mubasharatan sannan yakunu awdah babu gumudi a ciki ma'ana yana kaiwa zuwa ga ma'anar kowa ya gane kuru-kuru sannan kuma babu babu wani zaurance direct zaka gane me ake nufi sannan kuma ya zama cewa takaitaccen lafazi ya amfani da shi ba sai an yawaita magana to shine anan yake malamin yake cewa falam yaqul mutahharatun min al-aib al-fulani liyashmal jami'a anwa'i at-tathhir dan me ya faɗi wannan bai sai aibi kaza ne babu shi ba saboda kawai ka fahimci cewa duk wani irin sarki ya shiga ciki a fahunna to nan malamin mai tafsiri shine zai wannan bayani zai ƙara maka bayani dan kai ka ƙara kusantowa saboda me ko dan rashin fasahar ka baka fahimci me mutahharat ko kuma dai dan ka ƙara sawwara ya ma'anar abin take yawa duk da ka kana da fasaha sai yake cewa mutahharatul akhlaqi su waɗannan matan masu tsarkakakkun ɗabi'u ne na farko ke mutahharatul khalqi wajen halitta su kuma masu tsarkaka ne mutahharatul lisani masu tsarkakakken harshe ba sa yasasar magana ba sa magana da za ta bata maka rai sannan mutahharatul absari idanunsu su ma a tsarkake ganin su فأخلاقهن يسجو نبيئون أنهن عرب عرب سواسو masu soyuwa ne ga mazajensu masu san mazajensu ne shine ma'anar uruk malamin da ya zo fassara na so karanto mana abin da shi Sheikh Abdulrahman Sa'idi ya fassara urban atraba da ya faɗe ta anan ai akwai ta a cikin suratul waqi'a ko to mu saurara mu ji me ake nufi da mace in an ce mata urub guda ɗaya urub almar'atu al'arubu yawa jam'in sai a ce urub guda ɗaya kuma al'arub da fatahan ain to sai yake cewa wal arubu can na koma a suratul waqi'a inda ce urban atrab zan karanto daga nan saboda mu fahimci me ake nufi da arub yace wal arubu hiya al mar'atu al mutahabbibatu ila ba'liha ita ce matar da mijinta yake son ta ita ma take son mijinta bi husni lafziha yace saboda kyan lafazinta tana magana mai daɗi ga mijinta ba ta furuci marar kyau gare shi wa husni hay'atiha da kyakkyawan hay'anta da dirin da Allah madaukaki ya mata na halitta wa dalaliha da rangwadarta ko irin abin da za ka ce shagwabarta domin mace ta cika mace ita ce mai irin wannan rausayawar asalin ginin mace don ta zama irin wannan aka yi mata irin wannan jiki din shine ce wa dalaliha wa jamaliha da kuma kyawunta wa mahabbatiha da kuma kyanta da son ta kai fahiyar lati in takallamat ita ce irin matar da idan ta yi magana a sabatin hukula sai ta ɗaure ta kame hankula gaba ɗaya in an ce saba kamar an kama kamamman yaƙi ma'ana an riga an ci ƙarfinka kawai ba abin da za ka sai ka miƙa wuya shi ne ma'anan sabiyu ko yawwa to ita ce wadda idan ta yi magana saboda daɗin maganarta sai ya zama cewa ta ɗauke hankalin mutum gaba ɗaya ta sace shi ba dama ba abin da zai iya shi kenan ta mallake saboda kyan maganar wa wadda sami'u anna kalamaha la yanqadi kuma ita ce wadda mai sauraro zai so a ce zai yi fatan a ce maganar ta ba za ta tsaya ta kare ba saboda daɗin maganar ta khususan inda bina'ihinna to nan ma ya shiga wasu abubuwa yace musamman in aka ce waka ma take maka wannan fa duk ana zancen mutum da matarsa ne yau kar ka hararo yan fina-finai yau sawa'un ko na Hausa ne ko na Indiya ko na wannan shiriman da za a zo a tayar maka hankali ba ba ka da wani abu da za ka yi yau Allah kiyaye a yace khususan inda bina'ihin na bitilkal aswatir rahima da irin wannan sauti mai daɗi mai rausaya والنغمات المطربة دكما واتو نغمة واتو صوتي نيجي شما معنى abin da yake mutriba wanda zai sa kamar ka ji za ka yi rawa musical sauti haka yawa wa in nazara ila adabiha wa samtiha wa dalliha mala'at qalba ba'liha yace idan aka kalli halinta da dabi'arta wato da halayenta ne yau da kullum ma'anar za ce dama adab adabinta da take da samti da dalli ma'anar su kai wato dabi'u da halaye yawa mala'at qalba ba'liha farahan wa surura sai ya cika zuciyar mijinta farin ciki ma'ana daga ya ganta kawai ransa daɗi zai wa in barazat min mahallin ila akhar in kuma ta fita ko in ta qalat ko in ta tashi ta tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri imtala'a dhalika al-mawdi'u minha rihan tayyiban wa nura sai zama inda ta fita din nan ba abin da zaka ji banda kanshi kanshi ne kawai zai shiga duk inda ta bari zuwa inda ta bari kaga ashe ba a zancen in aka ce urub nan mu dawo nan na duniya kaga daban take da matar da take da'iman warin kicin take ko ba ka bane kaga miji ba zai ji hankalinsa ba zai nutsu da irin wannan yanayi ba so yake ya samu mace ya ji da'iman akwai tsafta akwai magana mai taushi ba idan ya tambayi abu hu a haushi da faɗa ba yawa ba kuma idan za a yi masa magana da gatse gatse da rashin kunya har ma da kila da katsale ido misali a ce za a katse masa hanci da makamancin wannan kun ga duk wannan mace sai da ɗan adam namiji ba zai ji daɗi ba wannan ɓangaren matan kenan kai ma kuma namiji yawa ba a ce ka zama haka dangane da matarka ba ka zama mai santa mai binta a hankali magana mai daɗi tambaya cikin nutsuwa babu fada ba hargowa ba dan adam inda yake so a yi masa tsawa ko wane ne shi ko kai ka haife shi to ba sha'awar kai masa tsawa kai bi shi a hankali kai masa magana mai kyau sai shi daɗi to ballantana abokin zama mace abokiyar zama ce ba baiwa ba ce ba a kawo ta dan ka bautar da ita ba a ita ta yi maka kirki kai ma kai mata kirki ku zauna lafiya yawa to nan dai tunda ana zancen siffar su ne sauran abubuwan kuma da malam ya faɗa mu bar shi sai lokacin da kila muka zo kansa ko wasu abubuwan da ba zan ce ba za su karantu ba amma dai tunda azumi muke sai mu kyale su akwai malam ibn qayyim al-zawji al-jawziyya ibn qayyim al-jawziyya wanda muka sani dalibin ibn taymiya nuniya sa wanda muka karanta wani abu cikin ta jiya dangane da maganar jihar ibn safwan da kuma waɗanda suka yi ƙaryata ko suke cewa aljanna da wuta za su ƙare a neme su a rasa a wannan nuniya ta sa dake tana da yawa abubuwan akida da yawa da yawa akwai wurare da ya zo kan wasafta aljanna da irin wannan sifofin la'alla malan daga irin wannan littafin ya samu wasu maganganun dan akwai inda shi kansa ibn al-qayyim da ya siffanta matan aljanna da jikin da irin yadda ya gaba gaba gaba gaba ya rika faɗa shi da kansa da ya faɗi wani gun da ya gama sai shi gufra ma'ana yana neman cewa Allah kamar ya Allah ka gafarta abubuwan da muka faɗa Allah ka yafe tun da muna azumi sai mu kyale wancan guntun fasara da malam yayi sai mu ci gaba da abin da ya faɗa a wannan a don haka mu koma inda yake cewa mutahharatu al absar yace yawa fa akhlaquhunna siffofi ko abin nan halayen waɗannan mata shine annahunna urbun to su abin so ne ga mata ga mazajen su shine muka koma muka fassara urbun ko mun gane yanzu me ake nufi da urbun yawa sannan sai sai mutahabbabatun ila azwajihinna to wannan fassara ne na urbun din mun gani yau fassarar urb shine matar da take ana mijinta na santa yau mijinta na santa tana son mijinta saboda kyan hali da kyan jiki da adon da za ta yi masa da jan hankali duk irin rangwada da ado da gwada duk jini bibi dai da mace ta iya shi to wannan abun babban abun alheri ne ai wa namiji namiji anan ina nufin miji yau ba namiji kowanne ba ki wa mijinki in kika yi wa kowanne namiji ko za ki fada cikin haram Allah sau domin ba abin da ke kara ƙauna da soyayya irin waɗannan abubuwa ɗin tsakanin wato miji da matarsa to shine malami shi gaba yake cewa bil khuluqil hasani da kyakkyawan ɗabi'u wa husni tabu'i da kuma kyakkyawar zamantakewa ta auratayya asalin ba'alu dama shine mai miji yawa kyakkyawan zaman zama na auratayya ta girmama shi ta ɗauke shi mijinta kuma sannan duk abin da yake bukata ta yi masa wal adabil alqawli wal fi'l da ladabi ladabin nan na baki da kuma na aikace yawa wajen magana ta tausasa harshe tausasa harshe irin wanda zai ja hankali da kowace irin ma'ana ake nufi sannan a aikace shi ma a yi da taushi babu harguwa babu tashin hankali yace wa mutahharun khuluquhunna hakan nan dabi'un su Allah madaukaki ya tsarkake su a khalquhunna ko wa aiwa mutahharun khalquhunna halittar su su matan aljanna mun koma can yawa Allah kai mu kuma ya tabbatar da mu yawa su matan aljanna khalquhunna halitta su mutahharun min al-hayd wan nifas an tsarkake su har yanzu a halittace wato daga haila da kuma jinin haihuwa ba ma haihuwar lallantana ai jininta ba haila ba majina ba komai ba duk wani abu da yake sunansa kazanta ne babu kai bari ka je malam yace wal mani har mani ma babu والبول باب بول فسالي والغائط باب كاشي والمخاط باب ماجنا والبساط باب توفي da zaka tofar da wani yawo kace ba a san su waɗannan abubuwan ka kalle su a duniyan ce kana san su hmm hatta mani ne zaka ce mani ana amfanin sa babba dama shine ai wajen haihuwa ko ba haka ba ko kai kanka yana taba ka sai ka ji ba daɗi bari kai sauri biyar da ka je ka wanke shi don haka kar mutum ya yi mamakin dan malam ya faɗi wannan kalma ɗin duk babu dabo da ba ka buƙatar su domin ba wuri ne na tanassuli ba wurin ƙara iyali a ce za a yi ya'ya a yi menene kawai gun jin daɗi ne in ko ana zancen jin daɗi to wancan abubuwan duk ba a neman su in ban wannan sannan yake cewa warra'i hatil kariha da kuma wani wari duk ba babu shi ba za ka ji mata tana wari warin kishin warin hamata warin menene duk babu tsafta babu wanka duk wannan babu shi asali a halittar an tsaftace ta ballantana a ce ma ko wanka ma a ce ana bukata babu saboda shi kansa wanka don me ake yin sa ai dan a tsaftace ne ko to babu kazantar ballantana a je a wanki dan an haɗu an gaisa da juna ba buƙatar a ce shi ma a je a yi wani wanka babu sarkin yana nan da'iman har wa abada wannan da ina jin ba za ku gane shi ba ba wani dan adam da zai gane shi kawai sai ne ta tasawuri ce ya abin yake ne sai ka ji kamar ma zai yi yawan da zaka ji kawai ma ya ishe ka kamar yadda ke faɗa da su ba irin na duniya ba na duniya bane ballantana ka ji cewa ai akwai ginsa a ciki kawai kai addu'a da mu da ku Allah ya samu baki da duk mai sauraro yace wa mutahharatu al-khuluqi aidan ko al-khalqi aidan har yanzu ne wajen halittar an tsaftace su an tsarkake su bi kamalil jamali da cewa shi jamalin nasu beauty din nasu kyawun nasu shi ma kamili ne kammalalle ne shi yasa suka zama cewa fa babu zancen tsoho da saurayi da yaro a aljanna ko gaba ɗaya za a mai da mu samari ne wata rana wata mata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsokana ta yana cewa ba ta tsohuwa dai ba ta shiga aljanna ba sai hankalin ta ya tashi ya rasulullah kuma yanzu ya haka a ce duk yadda za mu kuma ce ba ba za mu shiga aljanna ba sai ce ai saboda za a juya ku ne a canza halittar tsohuwa Allah baya son tsohuwa ta zauna a cikin aljanna dawo da ke za a budurwa sabuwa sai munna da farin ciki ka kowa abin da yake so da haka ba zancen wani tsoho ne babu tsufa ba zancen wani yaro ne bai balaga ba babu yau gaba ɗaya kowa shekaru ɗaya haka za a bar ku ku haka za a bar mu kai zance ko ba ku kaɗai ba yau sai ce falaisa fihinna aibun babu wani aibi tare da su duk abin da yake sunansa aibi gajera ce ba ka son gajera kai doguwa kake so to babu gajera babu haka nan a ce ba ta da wani abu duk abin da da ake so dai kamala na mace to kawai tana da shi kar ka zo masu an yi tafsiri ba wala da mamatu kulukin ko khalqin haka nan ba ta da munin sifa a ce wannan ai mummuna ce a duniya za a ga akwai mace mai kyau akwai mummuna to a lahira ko babu in ka ganta dai a aljanna to kawai kyakkyawa ce duk munin da za a gareraye ta a tsaftace ta a maida ita komai duk inda mace take kyau to ta kai kyau ko ta wuce a sannan sai cewa bal hunna khairatul hisan su wato fiyayyu ne mafifita kuma sannan masu kyau sannan mutahharatul lisani wa tarfi sannan kuma an tsarkake musu wato harshen su da idan su ganin su qasiratun tarfuhunna ala azwajihinna sannan kuma an takaita musu ganin su ga mazajen su yawa saboda duk inda mutum yake zai ji kishi ko ba haka ba yawa to aljannan ma naka naka ne na wani na wani ne ba zancen wani shiga cikin harkar wani dama a duniya ne ake masifu a yi lalata a yi wane ne a yi wane ne to a can ga nan da yawa shahidi kawai wanda ya mutu a wajen yaƙi Allah maɗaukaki zai aura masa a aljanna dubu saba'in ko saba'in na ina waɗannan mata hurul in hurul in wai wata wasu mata ana cewa ana labarin hurul ini suna da kaza suna da kaza wata mata wai ita wai sai ta ji wai hurul ini nan wai sai ta ji kamar ta ji haushin su wai saboda tsabar kishi wai ita so take a lahiran ma ita da mijinta kawai a kyale wasu hurul ini ba ruwa su Allah ya kyauta to kaga kishin shi kansa ba bukatarsa babu shi kwata kwata yawa to shine yake cewa yawa dangane da abin da ya shafi kasiratu tarf wasu malamai ibn qayyim ya kawo wasu ma'anoni yake cewa kasiratu tarfin nan wasu suna cewa ana nufin su idan su a takaice yake akan mazajen su ba sa kallon wasu mazan su wasu kuma suka ce abin da ake nufi shine a idan dai har suka wuce to qasiratu tarfi na duk wani namiji da ya gansu to sun fuske ganin sa dama kawai ba zai kalli kowa ba sai su wasu kuma suka ce abinda ake nufi suna hana mazan su saboda kyansu su hana mazan su su kalli wasu banda su to amma ibn qayyim shi gaba a koda ma'anar ta yi kyau to a luga dai ta larabci wannan ma'anar ta farko ita ce sahihiya cewa idan su su matan baya kalle kalle ya fusgo nan ya fusgo can ya kalli mazajen wasu a'a mazajen su kawai suka damu su wannan shi ne yace wa qasiratun alsinatuhunna an kulli kalamin qabih yace kai waɗannan mutane ko matan aljanna a harshen su an takaita shi daga kowace irin magana mummuna ma'ana ya takaita ba an tsare shi ba zai faɗi wata magana marar kyau ba duk wata mummuna magana to matan aljanna ba sa faɗa yace fa fi hadhihi al-ayati al-karima a wannan aya babba to daraja zukira al-mubashshir an ambaci mai yin bushara ko dan Allah madauki cewa yi wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati wane ne mai yin bushara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka magana ko mai wa'azi da yake magana a madadinsa su waye aka yi wa bishara mu'minai ko me aka yi bisharar da shi aljanna yau shine abin da yake faɗa a nan zikr al mubashshir wal mubashshar sune abin wanda zamu zo mu ji wal mubashshar bihi da kuma abin da aka yi bishara da shi والسبب الموصل لهذه البشارة da kuma sababin da ke kaiwa zuwa ga a samu wannan abin da ake bishara a kansa ita ce aljanna ko sai sai fal mubashiru shi dai mai bushara huwa rasul sallallahu alaihi wasallam shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa man qama maqamahu min ummatihi da kuma duk wanda ya tsaya a mako a makofinsa daga cikin al'ummarsa mai gaya wa mutane gaskiya mai musu bushara cewa su zo su aikata aikin kirki dan su shiga aljanna su samu wannan dadi wal mubasharu shi kuma wanda aka yi wa bushara هم المؤمنون العاملون الصالحات سوني مؤمني ما سو أيكة أيكي نبر أنا من سو من وني تنبيهي أكن wani lafazi da yake yawaita a gun mutane da yawa ina jin hatta wasu daga cikin ɗaliban ilimi in ana zancen waɗanda aka yi wa bushara da aljanna daga cikin sahabbai sai ka ji wasu suna cewa al-asharatul mubashshirun bil janna ko ko ba suke cewa ba to kuskure ne al'asharatul mubasharuna ake cewa mubasharuna yawa wanda aka yi wa bushara hiyal jannatu al-mawsufatu bi tilka sifat ita su ne gidajen aljanna wanda aka siffanta su da waɗancan sifofi da muka ji wasababul musilu lidalika sababin da ke kaiwa a samu wannan kuma huwa al-imanu shine imani wal amalu salih da aiki na kwarai Allah madaukaki ya samu dace da yin imani da kuma aiki na kwarai فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة ba mun kada kullum mun ji wannan bisharar ba mun ji daɗi sai zubowa ki ana ta faɗa mata masu kaza masu kaza masu kaza wani ma kila tunaninsa ya fita daga masallacin duk ya tafi wani wuri kuma haka bane to abun baya samuwa sai da imani da aiki na kwarai wannan shine sababin da zai kai ka ka samu wannan abu shine sababin da zai kai ni sababin da zai kai ki sababin da zai kai kowa da kowa don haka muna son aljanna to min imani imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama masu tauhidi babu shirka babu bid'a mu tsaya akan hanyar magabatan nan mu mutu akan ta kuma mai aiki mai kyau da haka mutum zai sami aljanna a sai sai illa bihima sai da waɗannan abubuwa guda biyu wato imani da aiki na kwarai wa hada a'zamu bisharatin hasilatin ala yadin afdalil khalqi wannan ita ce bushara mafi girma da za ta iya aukuwa wadda aka za a yi ta kuma a hannun mafificin halitta wato fiyayyen halitta kai wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a halitta babu irin sa babu wanda ya kai shi to kuma shine aka umarta yayi bushara ga muminai da abin da yake yafi muhimmanci shine aljanna mun fahimci wannan ma'ana fiyayyiyar bushara daga bakin fiyayyen halitta yawwa kuma tawa ta suwaye ta fiyayyun bayi har yanzu waɗanda za su imani da aikin kirki nas'alullah an yaj'alani wa iyyakum minhum bi afdalil asbab da mafificin wato sababi sababin na shine imani da aikin kirki wa fihi a wannan aya har yanzu akwai darussa daga cikin su akwai istihbabu bisharatil mu'minin akwai mustahabbi ne a yi wa muminai bushara wa tanshitihim da kuma gwarzantar da su tanshitin suka yi activating abu da za mutum ya ji nishaɗi yau alal amali ma'ana ka ziga mutane ka gwarzantar da su ka sa su yi aikin kirki bi zikiri jaza'i ta hanyar ambatan sakamakon ma'ana abinda malami ke nufi shine a wannan ayar za mu ɗauki darasin cewa mai wa'azi mai karantarwa mai ilmantarwa daga cikin hanyar da awa gare shi wajen jan hankalin mutane da ilmantar da su da jan hankalin su yau ya zaburar da su su aikata aikin kirki to shine ya rika ambatan sakamako da za su samu in sun aikata mun fahimci wannan yau kamar an go ramadan a ce daga cikin sakamakon ramadan shine Allah madaukaki na gafarta zunubai Allah madaukaki yana yanta mutum daga daga wutar jahannama Allah madaukaki na tsare shedanu a watan ramadan sannan kuma akwai wata kofa sunanta arrayyanu babu mai shiga cikin ta sai mai azumi kaga wannan kwadayin da zaka kwadaitar da mutane da shi in kana fadakar da su yana sawa mutane su himmatu wajen yin wannan aiki abin da mutum malami ke nufi ke to duk aiki ka idan kana so ka ilmantar da mutane su yi to ka rika faɗa musu jaza'in da za su samu wato sakamakon da za su samu akan aikata wa au aishi wa samara sai haka kuma sakamako natija fa innaha bidhalika ta khiffu wa tashulu to irin wannan ibada din za ta yi sauki ta zama wato ba mai wahala ba ta zama khafifa sannan kuma ta zama babu wahala wajen yi wa a'zamu bushra hasilatin lil insan a babbar busharar da za ta samu ga dan adam kuwa ita ce tawfiquhu lil imani wal amali salih Allah madaukaki ya masa gamdakatar ya sa ya dace ya zama cikin masu imani da kuma aiki na kwarai da haka duk abin da kake so mun ga yanzu waɗannan abubuwan duk alilbe suke ba ganin su muke ba mun aljanna ko ba haka ba kuma kowa yana sha'awar yana so ya zama cikin yan aljanna to abin da muke da shi a duniya wanda zai iya zama mana sababi na mu shiga aljanna shine mu yi imanin nan kuma mu yi aiki aiki na kwarai muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da aiki na kwarai yace fa zalika awwalul bisharati wa asluha kai wannan fa aiki imanin nan da aiki na kwarai shine farkon bisharar nan shine karshen ta yauwa ba wani ka je ka kama kafa da wani kowane wannan wani duk alaƙar da yake da ita tsakaninsa da ubangiji to za ta yi masa amfani ne shi ko ba za ka ce ya Allah dan aikin da wane yayi ka shigar da ni aljanna ba wannan magana akwai hankali a cikinta ba zai yiwu ba ka nema da aikinka wane ƙwarai yana da daraja in mai daraja ne ko annabi ne ko mala'ika ne ko kuma wani salihi wali kuma suna da suna cikin waɗanda za su yi ceto na aqida ta sunna wajibi mutum ya yadda daga cikin masu ceto ranar tashin alƙiyama akwai annaba akwai mala'iku akwai salihan bayi waliyai na'am suna yin ceto amma ma'anar ceto shine Allah madaukaki shine zai zabe su dan ya girmama su sai fito da su gaban jama'a sai a gansu ce ga waliyi ne ko salihi ne lafazin salihi in aka bada su ake nufi waliye domin wanda ya zo mana dama cikin alkurani akwai lafazin waliye inda ya zo ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun don haka dole ne mumini ya yadda akwai waliye kar ka karyata akwai waliye akwai waliye amma dama me yayi aikin su me yayi haƙƙin su aikin su shine su ma bayi ne na Allah bal saboda ma cikakkun bayi ne masu san Allah masu ibada ga Allah ba sa shirka ba sa wani abun banza shi yasa suka zama wani salihan bayi ne ba sa saban Allah kai kuma alakar ka da su shine me kai dai ka bauta wa Allah in kana son ma ka zama cikin waɗanda za su cece ka su waɗannan waliyan to agun Allah zaka nema ba agun waliyan ba kar ka je kabarin wali ka ce ya wali wane ka sa ni cikin waɗanda za su cece ka a'a wannan sunan ta shirka ceto haƙƙin Allah ne gun Allah za ka tambayi Allah ya Allah ka arzuta ni da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da za ka wani kuma wanda ba shi ba wanda ba mu da tabbas a kansa to wajen addu'a dai a duniya ba za ka yi wannan sai dai ka ce Allah ka sa ni cikin waɗanda masu ceto za su cece su shike wani kuma Allah shi ya san suwaye masu ceto mun fahimci wannan yawwa sannan akwai a wata ayar kuma Allah madaukaki ya ambata mana annabiyina was-siddiqina ne wash-shuhada'i was-salihin wannan shine lafazin da ya amfani da shi yawwa ko annabawa ko siddiqai ko shahidai ko salihai to waɗannan Allah madauki zai girmama su ran tashin alkiyama ya ba su ikon ceto ya za a yi wannan ceto duk da ba maudu'in mu bane muka fita muka shiga ya zo saboda wannan alaƙan ne cewa Allah maɗaukaki in ya so ya karrama mutum ya girmama shi a ranar ne ake ganin karama karamar mutum da bayyana sai Allah maɗaukaki ya fito da shi ina wani dan wane zo a cikin masu laifi kaza da kaza in nan a can je ka fito da kaza da kaza adadi kaza cikin sai je fito da shi in fahimci wannan kuma waɗanda za a ceta din nan ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi ya yadda da maganarsa ya yadda da imaninsa ya yadda da aikinsa a duniya mun gani ashe kenan ashe yardar Allah za mu nema Allah subhanahu wataala in ya yadda da mu to sai sa a cece mu kowane ne ma mutum kila ma kai din ka zama kai ne kana cikin wanda za su cece ta mun fahimci wannan don haka a nemi yardar Allah a bautawa Allah a yi aikin kirki wannan shine babban sababin da zai kai ka aljanna ina fata mun fahimci wannan yawwa ba kamun kafa za ka ce bari kai alaba ku alaba mu albarkacin zuwa ne wannan duk ba hanya ba ce ta mumini hanyar mumini shine ka nemi albarkar Allah ya maka taka mun fahimci wannan wannan baya hana cewa waɗancan din suna da albarka amma Allah ne ya san akwai ta ko babu ita in masu ita ne Allah kara musu albarka kai ma kuma Allah ya baka taka mu ma Allah ya ba mu tamu ko ba haka bane wannan shine zancen wannan shi ita ce fahimta mai kyau da ya kamata mutum yayi kada jefa kansa kawai ka zo ka zauna kana neman ka bauta ma wani alhali Allah subhanahu wataala shi ya cancanta ka bauta masa sai ce fazalika mun gama wannan eh yawa wa min ba'dihi al-bushra inda al-maut فذلك أول بشارة وأصلها نعم wannan shine wato al'imani da aikin kirki shine farkon bushara shine asalinta to shine asalin ai ma bushara wa min ba'dihi al bushra inda al maut bayan wannan kuma akwai bushara da za'a mutum bayan mutuwa wa min ba'dihi sai bayan sa kuma akwai al wusul ila hada an na'im al muqim sai kuma inda za a je gun wannan ni'ima ta tabbata har abada babu fita ita ce aljanna ina roƙon Allah maɗaukaki da ni da ku da duk mai sauraro Allah subhanahu ta'ala ya samu cikin wanda za samu wannan annaimul muqim da iyayen mu baki daya da malaman mu nas'alullaha ta'ala an yaj'alana minhum babu wanda zai ambaci aljanna ya tuno wannan dadin ya je da za ambace shi sai ka ji saboda kwadayin su yayi wannan addu'a Allah maɗaukaki mu ƙara Allah maɗaukaki ya samu a ciki to sai mu je aya ta gaba inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'd إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
يقول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما Allah madaukaki baya jin kunyar ya buga wani misali kowane irin misali shine ma'anar matsalan ma ai ayyu misali kamar ka ce kitabin ma kowane irin littafi kalamin ma kowane irin alkalami nan ma ayyu ake nufi ma'ana ayyu misali ko ma wanne irin misali malamai sun kawo riwayoyi da dama dangane da sababin saukar da wannan aya akwai riwayan Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa Allah madaukaki lokacin da yake cewa masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim har zuwa ƙarshen aya sai kafirai suke cewa meye kuma Allah yake bukata har zai kawo mana wani abu wai shi misali kawai ya faɗi abu mana ba sai ya kawo mana wani misali suka ce saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ai Allah baya kunyar ya buga misali da wani abu kowane iri ne ko da sauro ne ko kuma wani abu wasu kuma a wata riwaya har yanzu ta ita ma daga ibnu abbas cewa da suka ji Allah madaukaki yana magana akan a cikin wannan aya ta suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب da aka saukar da wannan aya suka ji suka ce Allah kuma yau misalin ma da za a ba mu hadda kuda me kuma kuda ya fata mun fahimci wato wannan a lafazin su kafirai da suke faɗa to shine Allah madauki sai saukar da wannan cewa Allah fa baya kunyar ya buga misali da kowanne irin misali mu gane shi ne masalan ma kowanne irin misali sai ce ba'ubatan kuda ne sauro ne wannan misalin da zai buga da shi fama fauqaha ko abin da yake saman sa mun gane yawa saman kuma suke sabani na nufin ma fauqaha fil hajmi ko ma fauqaha min kaunihi adna mun fahimci abin ana nufin abin da yafi sauro ko kuwa abin da yake kasa da sauro domin fauqa ana amfani da ita a an fi sama ko kuma kasa duk yana zuwa kamar da wara'a ana amfani da ita ana nufin amama ana nufin kuma khalf wa kana wara'ahum malikun يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ما لو سكتي أبن أجي في وراءهم أي أمامهم أجبنسو أكوي سلكي دا سام لا سكتي أنا أمفاني دا فوق بمعنى تحت أنا أمفاني دا كما وراء بمعنى أمام وخلف don haka suka yi wannan sabani cewa ana nufin abin da ya fi sauro ne ko ko abin da bai kai sauro ba kowanne ma'ana duk ta yi insha Allah mana Allah maɗaukaki baya kunyar ya buga misali da kowanne abu sawa'un abin nan sauro ne shi ko kuma sama da sauro ko kuma ƙasa da sauro mun gane yanzu abin da ke nufi yawwa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ay ayya masalin kana ba'ubatan fama fawqaha suna cewa wannan ba'ubatan adfu bayan ne akan wancan fama fawqaha lishtimal al-amthali ala al-hikmati ba dan komai ba asalin misali ana yin sa ne don me saboda wata hikima da take ciki ko don haka tun da hikimar ake kallo ai kai ba za ka kalli cewa da me aka ba da misalin ba ka ga ka rena wannan abun ai dan kankani ne ai akwai wani abu da aka kalla a cikin sa shi yasa aka ba da misalin da shi akwai hikima a cikin abin da aka aka ba da misali domin sa na fata mun gane wannan wa idahul haqqi da kuma bayanin gaskiya wallahu ta'ala la yastahi min al-haqqi shi ko Allah baya jin kunyar faɗin gaskiya wallahu la yastahi min alhaq fa ka'anna fi hadha jawaban liman ankara darb al-amthal fi al-ashya' al-haqira wannan kamar raddi ne Allah madaukaki ko amsa ce yake ba da ita ga waɗanda suke inkarin abu ga misali da wani abu wanda yake wulakantacce ko wanda ba shi da muhimmanci mun kamar yadda muka faɗi a wannan sababin nuzul din da aka ambata mun san uslubin malam abdurrahman bin nasir sa'idi a tafsirinsa shine babu ambatan ko sababin nuzul ko maganan na'awu ya ta dogon bayani kawai maksudin ka gane mai Allah yake faɗa a Qur'ani shine sa ya rubuta tafsirinsa kuma ne daga cikin makasid da suka samu a kaɗan daga cikin littafin tafsirai da yawa daga cikin tafsirai sun shiga wasu abubuwa kamar da muka yi magana a lokacin mukaddima akan magana tafsiri za ga wani ya kawo abubuwa da in ya shiga maganar nahau sai ya shafi uku yana maganar ka'idojin nahau waɗannan abubuwan tare da amfanin su ba wai ba su da amfani bane amma za ka ga cewa mai karatu za a ɗauke hankalinsa daga fahimtar zunzurutun mai Allah yake faɗa mun gane idan zance irin wannan yayi yawa sai ka cewa an dauke hankalinka daga bayani shi yasa wannan littafin yake da muhimmanci wajen bayyana maka makasid ba zai kawo maka la sababin nuzul haka nan babu isra'iliyat wani abu da aka ruwato na labarin bani isra'ila duk ba ruwan sa amma me Allah yake nufi da wannan jumlar me Allah yake nufi da wannan aya me Allah yake nufi da wannan kalmar ita zai gaya maka shi yasa zai ga kuma gwargwadon zato na kyakkyawa da wanda ke sauraro ana fahimtar Qur'ani ko ba haka ba ba zan ce wai wannan littafin da muke karanta ba ma'anonin duk abin ayoyin da muka karanta nan zaka ga da yawa yanzu daga cikin wasu za su iya bayyana mai Allah madauki ke nufi tun daga farkon su su Fatiha suratul Baqara da zuwa inda muka tsaya gwargwadon kawai abin da yake ji na iya ma'anonin da ake faɗa don haka anan bai tsaya kawo mana wancan ba sai ishara yake cewa kamar wannan amsa ne ga mutanen da suke inkarin buga misali kaga yana nufin wancan sababin nuzulin amma ba sai ya tsaya ya gaya maka shi ba yace wa utrida ala Allah wa atarada ala Allah fi dalika ko ya bijiro wato ya yi inkari wa Allah ya yi itirazi dan me Allah zai kaza kamar da muka faɗa falaisa fi zalika mahallu itirazi to buga misali da wani abin halitta babu maganar babu dalilin da zai sa itirazi a kansa ma'ana itirazi shine kai opposing abu kace dan me za a yi kaza mun gane da hausa ne za a ce ni itirazi ni kun gane me yake nufi ka ce dan me za a yi kaza musu kalubale kalubale challenge challenge shine kalubale amma dai ana amfani da shi a haka ya kalubalanci magana da ya faɗa ya ce dan me za a yi kaza amma ba wata kalmar ban da wannan fito na fito a jayayya to suka za a iya ɗauka ya soki abin da ake fasa Allah ya ba mu yawwa yana cewa bal huwa min ta'limillahi li ibadi yace wannan wani nau'i ne na hanya da Allah maɗaukaki ke amfani da ita don ilmantar da bayinsa abu ga misali a ce kamar kwatankwacin kaza ne duk abin da za a maka bayanin sa kuma ana baka misali kafi fahimtar sa ko ba haka bane ba da misali wani abu ne uslubi ne mai kyau zaka duba waɗanda suke koda karantarwa a aji mutumin da malamin da zai iya koyar da ɗalibai kawai ya tabin in tafsiri yake kawo ayoyin kawai zurr da fassara kalma kalma kalma kalma in ya kare ba za su fahimci me ake cewa amma ana kawo misalin nan kamar misalin kaza kamar misalin kaza ko kissoshi ko yanzu misali yanzu idan an ce tafsirin nan da muke a ce muna yawan kawo kissoshi abin da kana duba littafi wata dan motsi ka dan zaka ga ka rufe ka yi haka ka saurara kana kallon mai bayani ka ga yana jan hankali da kissa da ba da misali hanyoyi ne na ta'alimi ana amfani da su illa dai ba a san su yawa dan suka yawa za su nesanta dalibi daga fahimtar me ake so a koya masa amma babbar hanya ce ta ilmantar da mutum bai kamata malami ya rasa su ba ya rika kawo misalai ya kawo kaza ya kawo kaza domin yana taimakawa wajen a fahimci me ake yi a shine yake cewa wannan hanya ce ta ta'alimi Allah madauki yake ta'alimin lahi li ibadi yake ilmantar da bayinsa wa rahmatihi bihim da kuma rahamar da yake da tausayin da yake musu sai ya ga musu abin da za su fahimta an tatalaqa an tutalaqa bil qabuli wa shukri ya zama cewa ilmantar wannan da yake musu a karbe ta ma'ana a karbi wannan ilimin da yake bayarwa yadda ya kamata a karba kai wato rai kwance hankali kwance sannan kuma ba tare da musu ba wa shukur kuma a gode masa subhanahu wa ta'ala wali hada qala don haka ne ma yace fa amma alladhina amanu kun ga da malamin ya tafsiri sai biyo mana da abin da ya shigo mana kan wannan abin da zamu faɗa nan gaba ma'ana muminai idan aka ba da misali karɓa suke yi ko ko ilke su ce su musa su ce dan me za a yi kaza karɓa kafirai su da suke cewa me kuma wannan dan me za ka to sai ce fa amman ladina amanu fa ya'lamuna to su waɗanda suka yi imani to suna sani annahu cewa shi alhaqqu cewa wannan misalin gaskiya ne min rabbihim daga ubangijinsu annahu shi wannan misali din da aka buga haqqu wato alhaqqu ne min rabbihim gaskiya ce daga ubangijinsu ai fayafhamuna fayatafahhamunaha sai su fahimce ta yadda take wa yatafakkaruna fiha kuma su rika tuntuntuni ma'ana su yi tunani akan ta duk abin da aka kawo maka na magana in Allah madauki ya faɗi wata magana maimakon ka ce wannan me kuma ake nufi ka tsaya kai tunani kai tunani me me ake nufi da kawo kuda ai sauro wajen ba da misali akwai hikima akwai kaza akwai kaza wannan shi to sai su tunani fa in alimu mastamalat alaihi ala wajhi tafsir in suka san abin da wannan misalin ya kunsa na bayani daki daki kuru sun san komai ciki da waje izdada bidhalika ilmuhum wa imanuhum sai ilimin su ya karu imanin su ma ya karu kuma haka bane duk abin da ake gaya maka a Qur'ani idan da ka zo ka san sirrin sa sai ka ga iliminka ya karu imanin ka ma ya karu daga cikin wujuhin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafin sa na Kitabul Iman wajen abin da ya shafi fuskoki ko hanyoyi da imani yake karuwa yana cewa daga cikinsu akwai imani na karuwa ta hanyar ƙarin ilimin da ka sani na wani abu idan ka karanta alkur'ani sai kai tadabburi kai tunani a kansa sai ka ga wata ka gano wata ma'ana da jiya da ka karanta qur'ani baka gano ta ba sai ka ji daɗi yau ka samu wani ilimi wannan shi ma sai ya ƙara maka ilimi ya ƙara maka ilimi kuma ya ƙara maka mai imani to imani na karuwa ta hanyar tadabburi Allah ƙara mana imani sannan sai ke cewa wa illa in kuma ba ma ba su san wannan tafsilin ba alimu annaha haqqu kawai sai ma su san dai cewa daga Allah yake ma'ana ko baka san sirrin da yasa aka faɗi sauro ba alal aqalla kawai dai tunda daga Allah yake to kace daga Allah yake kawai ka yadda akwai wata hikima a ciki wa mashtamalat alaihi haqqun kuma duk abin da wannan misalin ya kunsa gaskiya ne babu musu wa in khafiya alaihim ko da khafiya alaihim wajhul haqqi fiha abin kasancewarsa gaskiya din fuskar da ya zama gaskiya din wannan fuskar ta yadda zamu gane gaskiyar ne to wannan abin ya dan buya mun kasa gane ko da an samu haka mu gane ba to mun san dai gaskiya ne domin maganar Allah gaba ɗayanta daga farko har ƙarshen ta gaskiya ne babu kariya a sannan sai ce li ilmihim bi anna Allah lam yadribha abathan domin sanin su da suka yi ni cewa Allah madaukaki bai buga wannan misalin don wasa ba Allah baya wasa haka kawai don wasa lafazin wasa ba a dangana shi ma ga Allah madaukaki shi sa duk cikin Qur'ani babu wata magana za ka ce nan Allah da gangan yake ko ka taba ji babu magana da gangan littafin Allah ba littafin wasa bane kuma musulmi ba kamar yahuda ba ne suke dangana Allah yana wasa ba daɗin maji yahudawa suna cewa wai Allah maɗaukaki lokacin da ya halitti sama da ƙasa da sauransu ya kasa wuni wuni awa goma sha biyu wanda ya sa shi awa goma sha biyu sai kasa shi kashi uku kashi ɗaya wai yana ciyar da bayi yana raba kaddara ya raba abubuwa ne da ya kaddara su kashi ɗaya kuma yana ilmantar da yara wai kashi na uku kuma akwai wani kifi ƙato a cikin ruwa wayan Allah yana zuwa yana wasa da shi in ji yahudu a littafinsu Allah ya shi mu kuma wannan kaskanta ko dangana kaskanci zuwa ga Allah a cikin Qur'ani babu irin wani don haka dan an amfani da sauro an amfani da kula dan a bada misali baya nufin wasa baya nufin kuma wai wani abu na kaskanci سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا sai sai balli hikmatin baligatin Allah madaukaki yana faɗin magana ne duk abin da ya faɗa saboda wata hikima matukar hikima wa ni'matin sabighatin da kuma wata ni'ima yalwatacciya mai faɗi mai yawa da za ta amfani mutane yace wa amman ladina kafaru amma su kuma waɗanda suke kafirai fa yaquluna sai ka ji suna cewa ma za arada Allah bi hadha mathalan me Allah yake nufi da wannan kuma a matsayin misali me Allah yake nufi da wannan a matsayin misali saboda su ba su da hankalin fahimta ba kuma za su yi tadabburi akan abin da Allah madauki ya faɗa ba ballan za su gane fa ya'tariduna wa yatahayyarun sai ya zama cewa sun musa abin da Allah madaukaki ke faɗa sannan kuma sun rude suna cikin dimuwa ba za su gane ba fa yazdaduna kufran sai su ƙara kafirci ila kufrihim zuwa ga kafircin da suke da shi كما ازداد المؤمنون ايمانا على ايمانهم كما يد المؤمنين sai su kare imani akan imanin da suke da shi saboda sun gaskata abin da Allah madaukaki ya faɗa da haka kada mutum a same shi yana ƙaryata abin da Allah madaukaki ya faɗa Qur'ani maganar Allah ce daga farkon sa har ƙarshen sa babu wasa a ciki babu ƙarya a ciki babu tsokana a ciki babu wani abu da za ka ce ba haka Allah yake nufi ba duk abin da ka san ma'anarsa kuru-kuru je kai aiki da shi in na imani ne yadda da shi duk abin da baka fahimci ma'anarsa ba saurara kawai ka ce baka san ma'anarsa ba amma a hir mutum ya rika cewa Allah nan maganar ba haka ma ya kamata ka faɗa ba ba haka ma ya kamata ka ce ba ba haka ma ya kamata a ce ba ba a gaya wa Allah wannan magana ba Allah ba dan adam dai dan uwanka wanda aka halice shi aka gutsiri wani abu na fasaha aka bashi in yi kuskure ka faɗa ko maganar manzon mu sallallahu alaihi wasallama muddin ta zo mana ta hanya ingantacciya to ba a musata ba ka cewa anan ba haka ya kamata a ce ba kamar irin maganganu wanda nake ba ku labari ta irin su Amr ibn Ubayd mai cewa da zai ji wannan magana daga annabi sai ba zai yarda da ita kai da zai ji daga Allah ma wai zai ce ai Allah ai ba kan wannan ka karba alƙawari da gumu wannan jur'a idan ba bushewar zuciya da rashin tsoron Allah ba abin da zai samu mutum ya faɗi wani zaka a kiyaye a ƙaryata maganar Allah ko kuma kawo wani abu a to wannan ma ni Allah ya ce ma abu kaza kuna ni ba gaskiya ni abin na ji ya ya kashi shiga hankali in baka sani ba zai kai tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dan kai lasta min ahli dhikri sai sa abun ma bai shiga jikinka ba لو كنت من أهل الذكر أصلا دام باك بقاتر اعتراضي سي إذا بك غاني بدا كما يدسو كنسو أهل الذكر إن سك كرنت أبو دبس فهمت بس سي تنبا ستنبي جونانسو ستنبي وان دي فيسو إلم وفوق كل ذي علم عليم جاء إن با أكو يكي أكوي إلمي كان من إلم أما هكا كوي كلك اعتراضي كان كود مغانا الله مدوكي أولا ما ديني بني ولهذا قال دن هكا نما الله مدوكي سوى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا wannan irin misalan da ake bugawa maganganun da Allah madaukaki yake yi yudhillu bihi kaseeran yana batar da mutane da yawa da shi sai a faɗa su ƙaryata su ce ba su yadda ba ba mu gane ba wani irin zance ne wannan to me wannan Allah madaukaki ya batar da shi ke wa yahdi bihi kaseeran da yawa kuma Allah madaukaki yana shiryar da su mun karba mun ji mun sallama gaskiya ne daga Allah yake to haka ya kamata ka zama ko ka fahimta ko baka fahimta me yake cewa Allah subhanahu wataala cikin suratu Ali Imran farkon ta huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما كان لا فتبع kaga wannan wajen su waɗanda suke da zangi da karkata da fitina da wani ƙwarzane na karkacewa da bid'a da fitina a zuciya su sai kaji suna kwakwale kwakwale nan ba haka bane nan ba haka bane suna ta neman abu shi sahara Aisha take rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in kika ga waɗanda suna ta tambaye tambaye suna kwakwale kwakwale akan ayoyin alqur'ani irin waɗannan to su ne waɗannan masu fitina ne da amma waɗanda yake tabbatattu akan ilimi za ga cewa abin da suke faɗa shine amanna bihi mun yi imani da shi wannan qur'ani duk ayar da Allah yake faɗa mun yi imani da kullum min indi rabbina kuma duk daga wurin ubangiji yake a zamanin Umar ibn al-Khattab an sami wani mutumi ana ce masa sabiq sabiq da sadin da ba'un da ya'un da zain sai zo wurin sayyidina Umar yana tambayar sa ya Umar wani Allah yake nufi da wazzariyati zarwa din nan wazzariyati zarwa kullum sai zo sai kuma gobe sai dawo wal mursalati urfa din nan wai me ake nufi wannan nashirati nashira irin waɗannan sai Umar ya ce ya fahimci cewa da izgili yake ko ba da gaske yake ba ya kira shi aka yi masa yasa aka yi masa tankwal aka yi masa bulala bulala ɗari saboda wasa da Qur'ani aka yi masa aski tankon aka kore shi zuwa wani gari saboda wasa da Qur'ani Allah ya faɗa ka kana cewa me kaza me kaza kaga wannan da ko ta siga ta izgi haka bai kamata mutum ya zama cewa yana izgili ga maganar Allah subhanahu wataala ba sai Allah ya batar da shi yace fa hadhihi halul mu'minina wal kafirin wannan halin farko shine na mu'minai na biyu kuma na kafirai yau عند نزول الآيات القرآنية دنجل دا آيوين القرآن بجرمة قال تعالى ألا مدكدا ماشي وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا gobe ma ƙarshen suratu bara'a ko Allah madauki yana cewa idan aka saukar da wata sura daga cikin su za san munafikai sai ka je suna cewa ayyukum zadatu hadhihi imanu wai suna wa izgili ga muminai kaji wai sun yadda ayoyin da suke karanta ko ake karanta musu wai suna kara musu imani yanzu ku a cikin ku wane ne wanda wannan ayoyin suka kara masa imani haka fa muminai suke aya kan munafikai suke faɗa Allah ya ce fa amman ladina amanu to su dai wanda suka yi imani fa zadatuhum imanan to sai waɗannan ayoyin su ƙara musu imani a wahum yastabshiruna kuma suna wato farin ciki suna murna yau shine yastabshirun suna suna bushara da abin suna jin daɗin su wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda suke da wata cuta a zuciyarsu munafiqai kenan fazadatuhum to su ayoyin zadatu sai su ƙara musu rijisan kazanta ila rijisihim zuwa ga kazantarsu kaga kenan jin ayar ma baya taimakon su ko ba haka bane don haka wanda zai ji ayar Allah ko misali akai ko labari akai ya sallama ya miƙa wuya ko ya fahimta ko bai fahimta ba to wannan shine mai imani wanda ku zai kwakwalo ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan in dai ba maganar neman ilimi yake ba da gaske yanzu wancan sabit din da ya zo da a ce tambayar Umar yake da gaske bai san me ake nufi ba wal adiyati wa alqari'a da kuma waɗannan usurori dai masu a fassarori da ko kuma kalmomi da suke bukata a fassara wa mutum da a ce da gaske ne umar ya fahimci wannan zai gaya masa amma ya hangi ya kuma fahimci cewa dan fitina ne dan ya je ya dawo ya je ya dawo shine ya masa wancan hukuncin aka masa bulala aka aske masa kai aka kore shi daga garin ga ko a ce wannan ya zama a tarihin mutum an faɗa aka ga ba daɗi Allah sauki sai ce fazadatu murijisan ila rijisihim wa matu wa hum kafirun kuma za su mutu sun mutu kai suna kafirai Allah madauki ya san abin da ke zukatan su fala a'zama ni'matan ala al-ibadi min nuzul al-ayati al-qur'aniyya malai shi wallahi babu wata ni'ima akan mu'minai mu'minai da ta kai ni'imar saukar ayoyin al-qur'ani shi yasa waɗanda suka rayu zamanin da ake saukar da waɗannan ayoyi na al-qur'ani wallahi ba ƙananan mutane bane zaman su kawai a ce ana saukar da ƙur'ani suna sauraron me Allah ya ce su ne farkon gabban tsariyan haka malamai suke cewa me ake nufi da gabban tsariyan kamar ice ɗanye ɗanyen shi idan ka fusgo shi daga cikin bishiya ai bai bushe ba ko to a lokacin fusgo wanda da kai farkon wanda ya ballo shi kai ne to haka yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke su ne farkon waɗanda suka ji ƙur'ani duk wanda ya ji qur'ani ko ma me ya fahimta a cikinsa to a bayan waɗannan bayan Allah ne kuma su ne suka fara jin fassararsa a bakin wanda aka saukarwa yace wannan kaza ake nufi wannan kaza ake nufi suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran a wani wani gun kuma saboda sun tabbata manzon nan ya zo ne dan ya isar kuma ba zai rage komai ba daga cikin sakonsa to sukan saurara su gani zai gaya musu ko ba zai gaya musu ba saboda ladabi yawa amma mafi yawan abin da ake faɗa duk suna fahimtarsa ina fata mun gane domin larabawa ne da yaran su kuma aka saukar da wannan alqur'ani din da aka ga abin da ake fata suna fahimta abin da ba su fahimta ba suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka zaman kawai a ce an saukar da qur'ani a zamanin su ba kalmar baiwa bace da falala nas'alullah ta'ala an yazidahum ridan wa qabulan wa fadlan wa in'aman wa yudkhilahum jannatan yana cewa fala a'zama ni'matan 'ala al-ibadi min nuzul al-ayat al-qur'aniyya wa ma'a hadha takunu liqaumin mihnatan tare da cewa ni'ima ce ita wato saukar al-qur'ani saukar al-qur'ani ce to tare da cewa ni'ima ce kai saukar al-qur'ani tare da cewa ni'ima ce to duk da haka kuma mihna ce a gun wasu mutane wato jarabawa ce bala'i ne kuma musifa ga wasu wato munafikai da kafirai kenan wahairatan kuma ko wahairatun kuma sannan dimuwa ce ga wasu din wa dalalatun da kuma bata ga wasu wa ziyadatu sharrin ila sharrihim kuma ƙarin sharri ne zuwa ga sharrin su wali qaumin manhatun ko minhatun daga ga wasu mutanen kuma kyauta ce baiwa ce shine minha abin mutum baiwa wa rahmatun da rahma wa ziyadatu khairin ila khairihim da ƙarin alheri zuwa ga alherin su ma'ana na farko ana nufin kafirai jarabawa ce fitina ce musifa ce saukar alkur'ani ma suna jin sa kafirai da munafikai a muminai su kuma menene kyauta ce baiwa ce ni'ima ce rahama ce ƙarin alheri ne akan alherin da yake tare da su fa subhana man fawwa fawata baina ibadihi sarki ya tabbata ga wanda ya bambanta ya fifita darajoji tsakanin wato bayinsa wannan ya bashi hidaya wannan ya bashi wato shiriya wannan kuma ya bashi fata وانفرد بالهداية والإضلال كما شي كدي يكي بنتا دا واتو شريروا دا كما بتروا ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم كما سنن دا قبايا سألا ملكي أما تامنا حكمة تسكين شوا يا بتد وسو وأن دي بتد وأن ذلك عدل منه تعالى كما بتد سو إنم بازالون شي بني عدل شي الله بايا zalunci sai adalci don me ya batar da su don dama can da me da rijisu da kufuru da dalalu da shirku a zukatansu da aka bayyana musu gaskiya ba su fahimce ta ba ba su karɓe ta ba sai Allah madaukaki ya batar da su ina fata mun fahimci wannan yawwa sai yake cewa fa qala fa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin babu waɗanda dama Allah maɗaukaki yake batarwa da wannan Qur'anin a ce an saukar da Alƙur'ani sannan wani ya bata saboda Qur'ani ya ce ba wanda ake batarwa da wannan ayoyi ko da wannan misalai ko kuma da wannan ayoyi illa alfasiqin sai wato waɗanda suka fita daga da'ar Allah asalin fasaqa shine kharaja an ta'atillah kalmar fasaqa ma'anarta kenan fasaqa bi ma'ana kharaja an ta'atillah to شنو فاسق أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسول لرسل الله وأن كما سكي كان غريوا كما ظنن الله سبحانه وتعالى الذين صار الفسق وصفهم وأن فاسقا يزم صفه فلا يبغون به بدلا باسا نيمان أمسا يمس دشي شي كأي سكي شعوى شي كأي سكي سو شي سكي في في تا دق أبن ذا أكاو باشي بباسا سو فاسقا سكي سو فاسقا با كمر فسر حوصة بها yawa an ce fasikanci abun bahaushe yana nufin zina ko alfasha da lalata yawa a larabcin aka ce fasikanci ana nufin duk sabon Allah fita daga da'ar Allah subhanahu ta'ala a sai ce alladina sarat صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم دون هكا hikimar Allah ta hukunta cewa ya batar da su li adami salahiyatihim lil huda saboda ba su dace da shari'a din ba su dace da shari'a din ba domin me su sun fifita fasikanci akan shari'a din kama katabat hikmatuhu wa fadluhu hidayatu man ittasafa bil iman kamar yadda wato hikimar Allah da falalar Allah da shari'arsa ko kuma da hikimar Allah da falalarsa suka hukunta Allah madaukaki dogaro da ko saboda hikimarsa da falalarsa ya shiryar da wanda ya siffantu da imani wata halla bil a'mali salihati kuma yayi ado da ayyuka na gari a samu imani a samu shirya ado kuma ayi da ayyukan kirki اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يقومون بالأعمال الصالحة والفسق نوعان ما لن يتي فاسقا نوع بيوني nau'un mukhrijun min ad-dini akwai fasikancin da ke fidda mutum daga musulunci wa huwa al-fisqu al-muqtadi lil khuruj min al-iman shine fasikancin da ke hukunta ke wajabta ke sabbaba ke jawo mutum ya fita daga imani kal madhkur fi hadhihi al-aya kaman wanda aka ambata a wannan aya kun ga ai cewa aka yi ba za ba Allah madaki cewa yi wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin nan kuma cewa yudhillu bihi kathiran bi ne bi waɗannan misalai da ayoyi da ya sauka ko ma'ana Allah madaki yana shiryar da wasu yana batar da wasu to tunda yace ya batar da waɗannan kuma aka kira aikin su fisko wannan fa fita daga addini ne amma an kira shi fisko to shi yasa sai ka fahimci kalmar fasikanci ba ko ina ta zo a ƙur'ani take nufin mujarradin saban Allah ba wanda ba kafirci an gane ma'ana a cikin ƙur'ani kalmar kafirci tana zuwa da ma'anar kalmar fasikanci tana zuwa da ma'anar kafirci tana zuwa kuma da ma'anar mujarradin saban Allah wanda bai kai kafirci ba shine abin da malami ke so kamar yadda kalmar kafirci ana amfani da ita tana nufin kafirci mai fidda mutum daga addini akwai kuma kafircin da baya fidda mutum daga addini mun fahimci wannan shi ba yau wannan duk a karatun ayoyin gaba ɗaya ka haɗa su karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ka tara su wuri ɗaya tambayar malamai shine ke sa mutum isan wannan ilimi din Allah ya kara mana ilimi kuma ya zama mai amfani yace wa huwa yace wa nahwaha wa naw'un ghayru mukhrijin an al-iman akwai kuma wani nau'in na na fasikanci wanda baya fidda mutum daga addinin musulunci kama fi kauli kamar da Allah mai cewa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan haka ba wanda zai fahimci cewa fasiqun anan ana nufin kafiru ko yawa ana nufin mutum wanda yake mai fasikanci mai saba wa dokar Allah da haka waɗannan abubuwan suna da muhimmanci yana daga cikin abin da rashin fahimtar su ke kai ga wasu su yi itlaƙin kalmar kafirci akan wanda bai dace da kafirci ba kun gane kun ga yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a wani hadisi a sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ya ƙasa kuma italuhu ku bambance a wannan gun tsakanin ƙatala da ƙatala yawwa wani bai iya larabci ba ya zo ƙatala sai ce ya kashe shi to ba ƙatala ma'ana ya yaƙe shi ya zara takobi ya zara takobi ku yaƙi juna shine ma'anan ƙatala ƙatala kuma shine an aikata mummunan abu wato an yi kisa yawwa a sai sa ce italuhu kufur yaƙar musulmi kafirci ha sai malamai sai to kai ya zaka fahimci wannan hadisin zaka zo yanzu ka zo ka ce misali ka ga wasu suna faɗa wata ran da mumini da mumini abokan ka ne abokan juna ana bauta sai faɗa ya kauye wannan ya jawo dan nau sai naushi wannan ma ya jawo ko kuma wannan ya fito da bindiga ko sanda aka dai faɗa aka yaƙi juna sai ka karanto musu wannan hadisin ka ce ku kafirai ne me yasa ba za ka yi ba annabi ya ce kufur ya ce wa ƙitaluhu kufur ko kuma yin san to ba haka ba ne kufur a nan ba kafirci ake nufi mai fidda mutum daga musulunci ba daga ina muka fahimci wannan a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma ko فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم kuka duk zancen akan mumina yake in wani bangare na muminai guda biyu suka yi abin nan suka yaƙi juna wannan suka ware wannan suka ware ƙungiya guda biyu suka yaƙi juna aka ce ku yi sulhu tsakanin su sannan a ƙarshe kuma sai Allah madaukake kira su ne inna mal mu'minuna sun ce ikhwatun ɗan uwa mu'minai masu faɗan nan tsakanin su da juna to mu'minai ne ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi wato ku yi sulhu tsakanin ɗan uwanku kun ga kenan ashe wannan ayar ta nuna a yaƙar mutum ɗan uwan ya yaƙi ɗan uwansa musulmi ba kafirci bane ma'ana suna nan a cikin imani to ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an gane in aka samu wannan yakar juna din to ba ta kafirci ake ba kafirci ne mai fidda mutum daga musulunci ba amma saban Allah ne ina fata mun gane shi yasa malamai dogaro da wannan yanzu idan ka zo wannan abin ya zo a gaban ka aka aje maka waɗannan ayoyin guda biyu ga wannan ga hadisi kai ga kuma wannan aya za ka zo ka ce bari in karyata wannan hadisin ne a wannan dama ya saba wa aya ko ku za ka ce a'a wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba wannan wannan ayar dan haka ashe kai mata ta wuri ko ku ce wannan ba daidai take ba aikin malamai shine sai su jam'i yawwa jam'in nan shine a ce wannan kafircin abin da ake nufi da shi kaza wannan kuma kafircin abin da ake nufi da shi kaza ina fatan fahimci wannan ta haka malamai suka fito da waɗannan su raba abu kafirci kala biyu akwai mai fitar da musulunci akwai akwai mutum akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai kuma wanda baya fitar da mutum daga musulunci haka fasikanci shi ma iri biyu ne akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga musulunci wannan duk a karatu ake samun su ina fata mun fahimta da ashe kenan shi yasa mutum ya kiyaye haddace hadisansa da ayoyi yana da muhimmanci to amma wajen hukunci akan mutane ya duba abin da malamai suka faɗa kafin ya hukunci ina fata mun gane Allah ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina ne inda muka tsaya zancen ƙarshe da muka karanta yawa mu gama wannan yaso sai mu tsaya nan ko yace wa nau'un ghayru mukhrijin an al-iman wani nau'in kuma baya fidda mutum daga imani kama fi qawli ta'ala ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu thumma wasafa al-fasiqai fasiqina fa qala sannan sai Allah madauki ya wasafta fasiqai ya siffanta su yace alladhina yanquduna ahda Allah su fasikai su ne waɗanda suke warware alkawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan an kulla shi an daure shi tattamau an yarjejeniya a kansa wa hadha ya'ummu al-ahd alladhi bainahum wa bainahum wannan ya kunshi alkawarin da ke tsakaninsa da su wato a wata a wani rubutun bainahum wa bain rabbihim tsakaninsu da ubangiji a wallazi bainahum wa bain ibadihi ko kuma wanda yake tsakaninsu da ubangiji da bayin Allah madaukaki wato bayin Allah allazi akkadahu alaihim bil mawathiq as-saqila wanda Allah madaukaki ya karfafa shi a kansu da wato amin da yarjejeniya mai nauyi wal ilzamat da kuma wato tilastawa da fara